اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الحب إبراهيم قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وشاكرا فمن كان ينحو للمدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد زائرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله له المسجد الأعلى فطه مشيده وأقطعه روض الجنان مجاورا يذكرني دهرا مضى ونبينا يروح ويبدو يغلب الوحي ذاكرا لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله يبيت ينادي ربه ونهاره يعاشرنا يهدي إلى الحق ناصرا فآثره دلت عليه تبصرا بمكة أمر لها الدهر واهرا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي طيبة هذاك بدر وخندق وذا أحد تنسيك بدوا وحاضرا وبرهم ياتي زائرا متوسلا ومستشفعا أرجوك في القبر حاضرا حاضرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل شفيعا يوم زاغت وأذعنت وجوه وأبصار ترى الكل حائرا وقد شاب ولدان وخاف مؤمل وقد بلغت كل القلوب الحناجرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هو كل بريء قال نفسي وقد جفى الجميع فلا تلفي هناك أكابرا ولا ملكا إلا الإله وشافعا سوى المصطفى المختار بدءا وآخرا فمعتمدي حقا أطاء محمد وهل يتحداني الزمان مكابرا لنفسي وآبائي ونسلي ورفقتي شفاعته والحق أبدى السرائر
لا إله إلا الله محمد رسول الله رضا الله عن رضا الله عن شيخي وأصلي ومرشدي وقد عاش يهدينا إلى الدين ناصرا بجزو وتعليم وحج وحجرة وعاش شكورا وقد عاش صابرا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك صلاة الله ثم سلامه أتيتك برا ثم بحرا وطائرا بنفسي وأولادي وصحبي وأسرتي فأتحب لنا الرضوان بطنا وظاهرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأزواج ومن كان عاشرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن سألوا قد زرتم الكرم عاقبا وهل أتحف الزوار منه مواهبا وقد كان عند الناس شرقا ومغربا وقد طالما أولى الزنا والمكاسبا
لا إله إلا الله محمد رسول الله لمن وفدوا من كل الجزيرات بينما وفدتم من الأقصى لقيتم متاعبا وقد جبتم الأجواء ليلا وفلككم به شابك الملا تلك السحائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أقول ملا سرا وروحا وكلكلا وحلت ملاءك يا سنا والحقائب فيهتز للمعروف يرتاح للندى ويؤتي أداء ألا يخاف النوائب
صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وذا أحمد داءك معنا وحاتما كذا هرما من طه حاز المواهب لذاك تراني قد عكفت ببابه ومنه ينال العالمون المطالب
من البركة عليه إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لدى قصر كسرى قد ذكرت محمدا فأرقني ذكرى ببغداد آئبا سواتي سلمان وقادر أرمز وقد مزقوا أعلامه والكتائبا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لدى كربلاء زرت الحسين توسلا لوالده الأرض من الله طالبا علي أبي السبتين ليس محمد بصارمه الصمصان عن حل مصائبا
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بهم أرتدي درك المطالب جالبا لنفسي وقوم المشتهى والمراجب بأسوان بالسد العظيم يئيب لي أحيي رسولا جاء للسعد واهبا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحمل كل الكل ويحمل كل الكل للضيف مكرما يؤين على الضراء للخير جالبا محمد الهادي الأعلام سعادتي لقد كان للمعدوم والخير كاتبا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله عليه صلاة الله ثم سلامه بأسوان جسمي حاضر غل غائبا أراني لدى أسوان أذكر مدح من حباه جمالا خالد النصر غالبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جمالك يلفني بهاء وبهجة بفائق إحسان هبا للغرائب أراني قريبا من جمال مشاهدا جمالا يقويه ويعليه غالبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله وإبريئيا وإبريئيا لا ترتجي غير أحمد رسولا هدى النائي له ولا أقاربا إلى سنغال لهم تميل جنابه به أنشب الدهر لخون مخالبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم تتجه إلا إلى الله وحده كفاك ثنائي دعوة ومطالبا إلى بلدي والحمد لله وحده وصلى عليك الله من جاء عاقبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ولا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله المستعان على ما تصفون أهلا بشهر المولد شهر العلا والسؤدد شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول أهلا بليل اثني عشر فيه ويومه الأغر وطيب ذلك السحر ونور أفه الجلي بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يو من لهدي قائلة رانا بلوغ المرام ne amma mun ɗage za mu rama karatun mu je ku fice na jiya na fa'idodin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan dare a wannan munasaba mai albarka yau muna goma kenan ga watan rabi'ul awwal hijira 1443 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan goma 2021 alhamdulillah muna daɗa taya junanmu murna da saukar wannan darare masu albarka masu alkhairi masu balala darare na haske darare na imani daraye na ƙara soyayya da farin ciki da murna da tafiyar damuwa da ɓacin rai saboda abin da ake wato karantar da mu kullum dare da rana na daga sirar abin son mu tarihinsa ke na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu'jizozinsa da girmansa da falalarsa da irin abin da Allah ya masa na baye-baye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma muna da tsaye kanmu murna a wata aya da Allah ya nuna kafin kama dab da watan nan zai kama wani wanda ya taɓa yin zane na ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa shi da na faransa ɗin nan da aka yi ta hayaniya Allah ya haɗa shi da wuta ta ƙone shi ƙurmus yana mota wallahi ƙurmus ta ƙone shi ya tafi lahira don shi kuma shugaban ƙasa an taɓa sharara man mari eh Allah ya kunyata shi ya cizga shi a idan duniya ana ɗaukansa a bidiyo talakansa ya daura man mari eh kuma gaba ɗaya ɗaurin ɗaurin wata uku ko shida ban manta ba ɗaya biyu ko wata uku ko shida haka aka wa wanda ya gaura mai mari wata shida ko yawwa haka aka yi to shi ma wanda ya yi zanen Allah tabaraka wa ta'ala ya fara kona shi da wutan nan kafin a je a tadda wancan matsiyaci na sosai kuwa sannan kuma wani abin daɗi abin farin ciki daga yau duk wani social distances da ake yi a maka yau sha ɗaya ga wata na ɗaya goma ga watan rabi'ul awwal daga yau an janye saboda haka sallah za ta koma yanda take eh yanda take za ta koma yanda take a haramin a yi sahu yau rabon da a ce a yi sahu yau shekara guda da da watanni rabon da a harami a ce a haɗa sahu to a watan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan dararen Allah ya dawo mana da wannan saboda haka muna godewa Allah tabaraka ta'ala akan haka kuma muna roƙonsa ƙarin baye-baye da ni'imomi da alkhairai albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shehu yana faɗa a baitin kaman abin ya zo baitin da zamu zamu tashi yana cewa zamani wa umri lam aral baita haliya yace ni dai zamani na da rayuwata tun da na tashi har gashi na tsufa ina dab da rasuwa ban taɓa ganin ɗakin Allah ba mutum ba a ce wai an mufan wai ba masu tsawafi ban taɓa gani ba yace ban taɓa gani ba do dimin da'imin akwai masu raya ɗakin Allah sai gashi ashe a zamanin mu za a zo da wasu wasu shedanu da za su zo su kawo wato sharri da ƙarya a zo a hana mutane ibada to dai Allah yana kallo yawwa wallahu hasibu yawwa Allah yana kallon wannan wuri dama tuni a a Abu Dalib ya faɗa yace Abdul Muttalib kai ya gaya wa Abraha yace a tun awakai dai na ne ya rage fara hamsin a haifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yadda aka kona wancan mutsiyacin shi wannan mai zane haka aka yi wa Abraha ta shi ma ya rage kwana hamsin a haifi annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ma Abraha ya zai ce zai rushe Ka'aba Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abraha yace ka bani tumaki nawa ne am raquma nawa ne da ka kore min ka bani kayana yace ha ka bani mamaki in taso takanas tun daga Yemen ta rusa wannan ɗakin da shi ne a girman ku shi ne girman magabatan ku zo zan rushe shi ba ka mun magana ba dan na kwashe raƙuman ka zo ka ce min wai za ka yi min magana raƙuma ya ce eh wannan raƙuma na wani ka bani kana shi kuma wannan ɗakin da kake gani inna lahu rabban yahmihi ya ce yana da me shi da yake ba shi kariya ni ban isan kara wannan ɗakin ba wannan rundunar da ka zo da ita ba mu da yadda za mu tare ka tafi karfin mu amma shi ne ɗakin zai ba ɗakin kariya za ka gani za ka yi gaya masa eh abdulmuttalib yi wa Allah abin da yake so a bar wa Allah lamarinsa ba Allah ya ce bara mu gwada abara ta ƙayyanki saboda haka da ya zo giwar ta sai aka sa mata hankali kamar yadda busiri yake yin kirari ya ce kamar aina ma laisa ya ƙiru kadu kulhima ma laisa yulhamul uqalahu da yawa mun ga abin da bai da hankali an kimsa masa abin da masu hankalin ma ba a kimsa musu ba aka ce busiri kamar ya yace in abal filu ma a ta sahibal fili wa lam yanfaqil jawaz zaka'u a yace ga jiwa nan ta ki ta aikata abin da mai ita ya zo ta yi hankali da tunani na abraha bai amfani ba inda hankali da tunani ya yi amfani da da ya tura giwan nan ta je ta rusa ɗaki ta ki in kuma aka biyo ta ta dawo gida ta tashi ta tafi in kuma aka juya ta ɗakin ka'aba ta ki inda yana da hankali da tunani da sai ya gane cewa lamarin nan ba na wasa ba amma ina sai aka ki duk suka gama shirin nasu giwar da ake ganin duk ginin da ta jingina da shi zai rushe saboda haka ana ganin kawai ta zo ta jingini ginin ya rushe ta kiyarda dama wannan ya kama kunnan ta yi ciki kiyaye Allah wanda suka taho da shi ya nuna musu hanya ko bakwarai nan ya kama kunnan ta yi ciki kiyaye Allah wannan ɗakin ba ɗakin wasa ba ne ba kuma in kika ce za ki ki taɓa eh ki ga yadda za a yi takwa zaune ƙere ne ta ita kusan motsa nan kuma Allah ya turo rindina shi alamtar kai fa ala rabbukul ashabil fil ba su ga yadda ubangijin ka ya da mu abota giwa ba alam ya ja'al kai lahum fi tadlil ba ku gama karkashiyar su da su muka zo da ita mun bata ta ba wa arsala alaihim dairan ababila ubangiji ya tura wurin dina ta tsuntsaye ababila jama'a jama'a tarmihin bi ijaratin tana harbin su da wani irin dutse min sijilin na wutar sijilu faja alahum Allah ya mai da rundunar abarha ka askin kamar karmami ma akulin abincin yawan da dabbobi suke cin yawa babu su gaba ɗaya sai shi abraham kuma aka wanzar da shi ya dinga gaba ta dinga datsewa gaba gaba gaba gaba sai da ya da ɗan fit sannan kuma aka ce ta kwana hamsin da yin haka aka haifa annan muhammadu sarrafa shi ne ake cewa amal fili shekarar giwa an haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyu ga watan Rabi'ul Awwal amal fili shekarar giwa yau wato wannan ita ce kwana hamsin da yi aka haifa eh zo da ga sai ga wannan miji a cin shi ma an kona mana shi shi shi wannan na Faransa eh an kona mana shi Allah tabaraka wata'ala ya kawo abin nan yana tafi eh yaje ya kafsa mota ta, ta kafsa ya kone kurmus eh kurmus ya kone saboda haka kuma sai ga ɗakin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya da mana da shi a watan a watan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam cewar an daina social distance sannan sallah za a dinga haɗewa a sau yau karan farko aka ce sau a harami eh sai da shekara guda Allah mun gode Allah ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wa sallam muna magana kan cewa in za ka yi wa annabi salati ka dinga sa kalmar sayyiduna a ciki maka kawo hujjoji da dalilai ba mamaki wani ya kawo challenges ya ce to shin akwai wani salati da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai wanda aka ce da annabi sayyidu a cikin salatin ko ranar wani zai ce sai an sai ya ga haka sannan tumala ya ce mana fal jawabu na amsa dai za mu ce eh akwai faƙad ja'a ali ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala hadisi ya zo daga abdullahi dan mas'ud Allah ƙara mishi yadda ya ce idza sallaitum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahsinu salata in za ku wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to ku kyautata wannan salati fa innakum domin ku la tadruna la'alla zalika yu'radu alayhi salam ba ku sani ba salatin da kuka yi za a dauke shi a je a kai mai a ce ya rasulullah ka ji irin sigar salatin da wane ya maka to abdullahi dan mas'ud ya ce ku tsaya ku kyautata ta yanda in an kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga kan wannan salati da kamishi irin yabo da kamishi da kun san manzo Allah yana so a yabe shi an bayyana manzo Allah sallallahu alaihi yana so a yabe shi yana so a masa shi sa na gaya muku da aka yabe shi har alkin baya baya yo ai manzo Allah ya fi kowa kusa da Allah ya fi kowa kusa da Allah to kuma annabi sallallahu alaihi ya mana babu wani abu da ya fi Allah san a yabe shi Allah ya fi kowa mai san a yi mai kirayi a kamba ma Ubangiji a yi mai kirayi a yi mai bambadanci to Allah ya fi kowa san haka yanzu nan kai masa kirari sai ki kenan sai a ci hanyar ta kawai ah a duba abu na wasu mana duk ta'asar da yake babu wanda bai san abu na wasu ba karibu na kusa da na nesa akan ta'asa da lalata amma ya mutu aka ji ana gabawan Allah can ya rasu a je jana'izar sa a je jana'izar aka je aga ya abu na wata to yanzu wannan kenan shakiyanci shine ma aikin Allah kenan ko koya ya abin ne wani ya gan shi ya ce kai ko me kai Allah ya maya kai ce ina da wasu baitoci a karkashin matashi na duk abin da nayi ina karanta su wannan baitocin ni na yi su nake wa Allah kirari ya je ko da ke mafarkin gaske ne aka je ya duba ko ya ga baitocin a cikin karkashin fulan riwaya na baku su dukun haddace ma ba wai ba ya dimin daɗa zancen ba ka gani ya auto eh ya rabbi in azumar zunubi kasaratan ba eh ita ya ubangiji idan zunubai na sun girmama saboda yawa wala kad alimtu bi anna afwaka azam ai na san da zunubi na da afuwa kan ba za a hada ba yafiyarka in in zunubi na ya ci karo da yafiyarka ya ubangiji ai zunubai na ba za a yi maganin eh balagat alimtu bi anna afwaka azam yace ad'uka rabbi kama amarta tadarru'at ina bauta maka ya ubangiji ina roƙonka kamar yadda kai umarni ina mai kankan da kai fa idara da bi fa mun za yarhama to in na duya in ya ubangiji kana ubangiji na na dago hannu sai ka juyar to guma kuma zani ai shi kenan kuma in dai ka tabar da ni ya Allah na dago hannu ka tabar da ni to kuma shi kenan ni ta ta kare ba wanda yara wani ji kaina in kana layar duka illa muslimin fa man allazi yardul musiul mujrim to idan kuma ya ubangiji yanzu shi kenan idan kai sai wanda ya kyautata maka ne kawai zai kaunaci rahamarka da falalaka to shi kuma wanda ya muna na yi zunubai kuma waye zai ji dan shi kenan mali ilaika wasilatun illar raja ya Ubangiji ba ni da wani tsani ni dai ba mutumin kirki ba ne ba wata ibada da nake da ita da nake ganin zan yi kamun kafa da ita in taho gurinka a karban ba ni da shi abu ɗaya ne kawai ko abu biyu ko zuwa uku abu uku nake da su duk wani abu da za a ce bawa kowa in ka tambaye shi musulmi ka ce masa da Allah wai a ganin ka a aikin musulunci wanne kake ganin Allah zai maka rahama da shi kowa yana tunanin akwai wani aiki da yake ganin in wannan an rahama zai ce aiki kaza ne yace to ni dai ba ni da wani aiki da zan kalla in ce shi zan yi kamun kafa da wannan aikin a yafe min abin da ne sai abu uku na farko illar raja tsantsar kwaɗayin rahamarka ƙaunar rahamarka wannan ina ni mutum ne mai tsananin kwaɗayin rahamarka raja'i kenan ina sa rai rahama za ka mutu illar raja wa jamilu zanni sannan ina kyautata maka zato ina kyautata zaton ba za ka mun azaba ba ya Allah summa inni ya muslimu abu na uku kuma ni musulmi ne wannan abu ukun da suna tun karo ya ubangiji to ka ji abin da aka wata duk yadda yake yace yana yin wannan baitocin guda uku ya wa Allah wannan kallon ni kwa na sha gaya muku yawwa an haddace ga to na sha gaya muku kuma wani hadisi da wanda aka ce ya tafi wuta ya tafi wuta ya tsaya sai ci gaba da tafiya da ya ci gaba da tafiya sai kuma tsayawa yana kaman jimami haka sai kuma sai da ya tafi sai da ya je bakin ƙofar wuta ya kuma tsayawa yana jimami sai ubangiji ya ce ya tsaye da shi tare da Allah ya san mai jimamin ne sai aka ce wai da kake tsaya kake kada kai meye ne sai ce ya rabbi zanni bi ka sanu ya ubangiji ban taba maka mummunan zato ba ban taba tsammanin zaka sa ni a wuta ba duk yadda nake ina maka kyakkyawan zaton ban taba tsammanin zaka ce in tafi wuta ba Allah ya ce a shigar da shi aljanna da kyakkyawan zato da yake mana an fara shigar da shi wuta ne to shi ma abu nawas yana kyautata zato ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu da su. Amin. Sau da haka sai ce, ku dinga kyautata salatin ku tayu a kai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gani. Shi ne sai muku manzan Allah yana so a masa kirayi. Shi ne muka wani muka ce Allah ta saboda ya fi kowa kusa da Allah. Ya sa aka mai yabo sai ya ɗau sai ya liƙi. ya ɗau alkyabba ya bayar wani kuma ya mishi addu'a kamar Hassan ibn Thabit yace Allah ka karfafe shi da ruhul qudus wani gurin ma yace jibrilu ma yana jikinka kuna tare da shi kuke yanzu duk abin da kuke yana taimaka maka tare kuke haka yace ruhul qudus ma aka jibrilu yana tare da shi saboda ya yaba annabi wani gun yace hassanu ya waraka ya warakar kirarin da ya dinga masa kenan to da haka kaga kenan salatin naka ka tsaya ka kyautata shi dan a kai shi a ji kirari ka yi kirari wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin salati in ji Abu Zar Musul yace ku kyautata ta yi a kai mai ya gani fa qalu lahu almajiran da suke zaune sai suka ce masa to fa allimna to koya mana yadda za mu yi salati me yasa a matsayinsa na wanda ya fi su sanin Allah sallallahu domin shi sahabi ne su ko tabi'ai ne sai suka ce to koya mana yadda za mu dinga salati sai ce ƙulu ku ce alawa da salawatika Allah ka sanya salatanka wa rahamataka da rahamarka wa barakatika da albarkatunka ala sayyidil mursalina an ji sayyidu ta shigo daga bakin sahabi amsa shugaban manzanni wa imamil muttaqina in dai kai tsoron mai tsoron Allah ne to annabi Muhammadu jagoran ka ne sallallahu alaihi wa sallam jagoran masu tsoron Allah wa khatimin nabiyina cikamakin annabawa Muhammadin annabi Muhammadu sallallahu kaga sai sanai baɗi sunan annabi sai da yi mai kirarin sayyidul mursalina imamul muttaqina khatimin nabiyina sanai ce Muhammadin sallallahu abdika bawanka wa rasulika manzanka imamil khairi jagoran aikin alkhairi wa qa'idil khairi jagora dai na aikin alkhairi wa rasular rahmat manzan rahama Allahumma ba'athu maqaman mahmudan ya Allah ka taso shi a maqamin nan abun yabo wanda ya gabi duhu bihil awwaluna wal akhirun wanda na farko da na ƙarshe za su dinga ina ma su suka samu wannan muƙami Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati a sa'annin Muhammad wa ala ali Muhammadin Allah kai salati a sa'ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الحافظ المنذري إمام عبد العزيز المنذري من كتاب الترغيب والترهيب ياتي رواه ابن ماجه ابن ماجه روى حديث موقوفا حديث موقوفي بإسناد حسن da dangane kyakkyawa kaga hadisi ne wanda an rawaita daga Abdullahi dan Mas'ud ya ce da manzalasa shugaban manzanni a har yau arawai ibnu abi asim ya rawaita marfu'i da lafazin mun ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi mun san yadda za maka sallama gaisuwa kenan to kakala maka salati sai ce ku ce Allahumma ja'al salataka wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqina wa khatimin nabiyina muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa rasulir rahma kaga nan san an rawaita daga abdullahi dan mas'ud nan ku an rawaita a ce hadisi salatin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar alama ba aku maqaman mahmudan yadbiduhu bihi al-awwal wal akhir alama salli ala muhammadin Allah kai salati amsa annabi Muhammad wa ablighu al-wasilata Allah ka riskar da shi wannan matsayin da kace guri ne wani mukami ne a aljanna bai halatta ga kowa ba sai ga ɗaya daga halittar ka to Allah ka riskar da annabi Muhammad da wannan mukamin wadaratar rafi'ata da daraja madaukakiya mai jannata aljanna alama da al bil mustafaina wa habbatu wa fil muqarrabina mawaddatu wa fil a'laina zikrahu Allah ka sanya soyayya cikin zababbi cikin makusanta ka sanya kaunarsa cikin madauka ka sanya ambatansa saboda haka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ma lafazin sayyidul mursalina ya shigo a cikin kaga kalmar sayyidu din ta zo a cikin hadisi wa ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma anna rajulan qala lahu wani mutum ya ce da sai na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kaifa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya rami salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku ce Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wannan hadisin dai har zuwa karshe kamar yadda muka karanta al-hafiz as-sakhawi yace warada qawlu sahal ibn hunayf lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sahal ibn hunayf ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sayyidi eh sahal dan hunayf sahabin annabi yace ya ubangidana haka yace da annabi eh ya ubangida na ko kuma ya mai gidana ko ya shugabana duk sayyidu tana ɗauka a wani hadisi da yake wajen imamun na tayi cikin amalin yawon wal laila a je sahabbai suna cewa da maza da sallam sayyiduna in kai ka damu sai mun kawo maka hujja kai duk hankalinka bai baka cewa annabi Muhammadu shugaba bane sallallahu alaihi wasallam to in ka damu sai an kawo hadisai to ga hadisai nan sahabbai suna cewa da maza ga shi wannan sahabi ne ya ce da ya sayyidi ya ubangida na ko ya shugaba na an bayyana to ita wannan kalma ta sayyidu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya wa wasu a al'ummarsa ba ba shi kansa ba wasu a cikin al'ummarsa ma ya ce musu shugabanni ne an fahimta ya ce da sayyidina Hassan shugaba ne sayyidina Hassan jikansa ya ce inna bini haza sayyidu ɗana wannan shugaba ne yasa jikanka na yan mata jikanka ne ɗanka ne an fahimta ba wuce ne mai raba ya ce ai ɗan mata ne wannan wannan ɗan ba ɗanka na ya mata jikanka ne ɗanka ne kuma ba wai ɗan namiji ne kawai wai jikanka ba an fahimta ɗanka ba shi ma ɗanka ne ga manzala sassala ya cewa da ɗan sayi da faɗi ba in na bini haza ɗana wannan kuma ɗan sai da baɗewa alayhi salam ya ce ɗana wannan shugaba ne da yanzu sai na hasan ya zama shugaba in aka faɗi iyanan kai sai an ce maka annabi muhammadu kuma shugaba ne sallallahu sallam yau da hankali ba an fahimta sai ce wa Allah ta'ala yuslihu bihi baina fi'atayn azimatayn min al-muslimina dan nan nawa kuma Allah zai yi sulhu da shi tsakanin wasu manyan jama'u na musulmi guda biyu wannan annabi Muhammadu ne ya faɗa sallallahu alaihi amma wani yanzu ya dinga kafirta sahabbai saboda abin da ya faru a waqa'a sittin da waqa'atul jam' waqa'atul sittin tsakanin sai na wa'awi da sai na ali ga manzo Allah zai ya ce jama'a duk musulmi ne ɗana zai zai zai zai zama sila ta sulhun jama'a biyu na musulmi za a yi yaƙi da jama'ar sa sai na Hassan da jama'a sai na wa'auya. Da haka da ya ga cewa in za a yaƙi nan wayannan la ilaha illallah suke faɗa, mu ma la ilaha illallah muke faɗa. To in za a yaƙi nan duk masu la ilaha illallah za a kashe. Sai na Hassan sai ya ga to menene abin nan ya bar wa Muawiya ya shi kenan. Eh, yayi mulki. Ya bar mishi. Shi dai Allah sai na Hassan ya sani a matsayin halifansa a ban ƙasa. Wannan kuma na zahiri shi da ma Muawiya ya ce ni sarki ne. ana awwalu mulukil arab ni farko ne farkon sarafunan larawa ai yi sarauta yi irin wannan gyara kintsi da su wannan harfewa abu ai ita yi shi radiyallahu anhu saboda ai gurin da yake din siriyan hakan za a yi a siriyan su ba za ka zo a ce kana haliba kuma ka takushe kuma da tsohuwar riga da kana gindin bishiya a kwance da su wannan ba zai yi wa nan ba sai an yi mazahari dole sosai irin namu nan na alkyabbu da ƙasaita da adan daula sosai sai an yi ta sannan za su tabbatar eh ashe addinin dai sosai haka yake saboda mulki saboda su a daula ce babba ita Siriya din ka gani sosai kuwa da haka a nan sai manzo Allah yace duka jama'un musulmi ne sai ga sai na hasa din shine yayi sulhu kuma sai aka zauna lafiya ko wannan ne yasa kake jin labbaika ya Hussein ba ka jin labbaika ya Hassan wallahi alam an fahimta eh dai mu dai ba ma a ce labbai ka yasa kuma dai kai dai ba ka raba Hassan da Husaini ba inda gaskiya ne bismillah alil baiti din ya zama wato wasu ake wa ko wasu ake warewa ma banda wasu a soyayya ta alil baiti anya kuwa kuma a rasa ma wanda za a ware zai na Hassan a raba zai na Hassan da zai na Husaini ko ana cewa labbai ka Hassan ne ni dai ban taɓa ji ba sai dai labbai ka ya Husaini an fahimta to ko dan ya sauka wannan ne ko wani abin ne dai ba mu sani ba amma dai ba ma ji gaskiya to manzo Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam kaga a hirdin wanda zai danganta kafirci da sahabbai manzo Allah ya ce duk musulmi ne jama'a biyu da jama'a wa da mu'jiza ce ta annabi ya faɗi ba labarin abin da zai zo shekara 30 gaba jama'ar sayyidina muawiya da jama'ar sayyidina al-hasan yace musu mus- jama'a biyu manya na musulmi kuma ba shi ne ya shige wannan kuma aka yi shiru amin da haka muhallin shahid muna magana akan sayyidun an fahimta wannan kuma wata fa'ida ce muka ƙara ba har yau ba sai na Hassan kaɗai manzo Allah ya ce wa shugaba ba a sahabbansa ma ya kira wani shugaba wane ne shine sai na Sa'ad ibn Mu'az Allah ya ƙara mai yarda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'arshin Allah ma sai da ya girgiza da wafatin ran da ya wafati al'arshi sai da ya girgiza saboda wafatinsa saboda matsayin Sa'ad ibn Mu'az a gurin Allah kamar wato yadda muhajirun suke ganin sai na abubakar Allah ya kara mishi yadda haka sai na sa'ad yake bin wa'az a gurin ansaru a gurin mutanen madina eh to lokacin da aka yi masa raunuka a kandaku mazala sallallahu alaihi ya ce a kawo shi masallaci a yi man rumfa a nan ta yadda mazala zai dinga ganin halin da yake ciki sau biyar a rana ko fiye da haka duk sallah an fito mazala ya tsaya duba shi saboda matsayinsa ita a kama shi masallaci in ya fito ya gani in ya fito ya gani to kuma kandago an dawo ba a zauna ba aka tafi kwaraiza ko domin sun warware alƙawari kwaraiza to an je kwaraiza an tsare su tsawon kwanaki sai suka fito suka ce a sa musu wani wanda zai musu hukum kamar yadda banun nabiru suka yi aka sa musu ɗan salula ko munafiki ya ce wai a kore su wanda ka'ida wanka su za'a sun ci amana dan sun yi nufin kisa na gila ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa za su tsago dutse su sako wa annabi zanzan daga sama kaga ka'ida kashe su za'a sun ci amana ba wata maganar wai a kore su amma da ke munafiki ne dan uwansu sai ya ce wai a kore su dan su samu sauki kaga sai su tafi su je wani gurin su daɗa kafuwa ni ne suka tafi khaibara suka je suka daɗa taruwa a can inda dama can khaibaran ma duk yahuda ne da haka da suka ga haka sai suka ga su kurela suka ga ai ga irin yadda banu nabiru suka yi suka ce a sa musu mai hukunci to su ma bari a sa musu wani wanda ko su ma za a sassauta musu domin su ma sun san kisa ne a kansu domin an yi alkawari da su ba za su taimaki makiya annabi ba sallallahu alaihi to kuma sun shiga za su taimaka wa Abu Sufyan a rundunar da ya tura ita kaga sun saba alkawari su ma kisa ne a kansu da haka sai suka ce su ma a sa musu mai hukunci sun zaci za a sa musu irin wancan ya ce wa shi suka ce a sa musu sa'adu ibn wa'as yana cikin wannan rauna shi ba a zo ma kwarai da da shi ba yana can masallaci ne yanzu za la ce to tunda sun ce a sa musu shi a je a ɗauko shi ina ga aka bada abin hawa na annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka ɗauko sa'adu ana zuwa da sa'adu aka ce to kai ake jira ka faɗi abin da za a yi wa kwarai sai ce duk wanda suke nan ɗina abinda na faɗa shi za a aiki da shi sai nan aka ce eh to kuma a nan a damansa annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ishara ya ce to har ɓangaren dama nan misali manzo Allah sallallahu alaihi ya ce hannu duk abin da kace shi za a yi eh to san da ya taho kafin ya ƙaraso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qumu ila sayyidikum ku tashi ga shugaban ku nan yazo ku miƙe eh wannan hadisin yana nan Bukhari da Muslim haka manzo Allah yake ku tashi ga shugaban ku nan yazo yace yace shugaban ku ra wani ya zama shugaba kuma kana tantan a Buhari kuma da Muslim kuma kai kana tantama ana ta da wurura da kai kanka ce da Annabi shugaba sallallahu alaihi yana ga yawa wasu sahabbansa ya ga wa ɗansa ya ce shugaba ne ya ga wa sahabinsa ya ce shugaban ku ne duk wanda yake gurin manzo Allah ya ce shugaban ku duk manyan sahabbai suna gurin kuma su kuma wanda suke gurin sun tabbatar da sayan na abubakar kuma Allah ya ƙara mishi da shugaban sahabbai ne gaba yake da sa'adu bin mu'az har abun Allah sun tabbatar ba sa tantawa to in sa'adu ya zama shugaba min babu aula sai na abubakar sai na umar sai na usman dukan su a gaban sa suke to kaga su wani shugabanni ne kenan ba sai an dawo kuma ana gaya maka ɗaya bayan ɗaya ba in kana da hankali dan addinin musulunci na masu hankali ne afala ta aqiduna afala ta tazakkaruna la allahu ya tafakkaruna afala ya tadabbaruna to da masu hankali ake magana masu lura kaza ce ba ku da hankali ba za ku lura ba ba za ku yi tunani ba ba za ku yi haka ake ake magana da masu hankali da haka manzo Allah ce ku tashi zuwa shugabanku aka miƙe aka sauke shi ya faɗi wannan aka ce kai ake jira kai hukunci yace laqad ana bi sa'adin Allah ta akhuzahu billahi law mutu la'ime yace lokaci yayi ga sa'adu da ƙara lafiya.
zargin mai zargi a cikin sha'anin Allah ba zai rike shi ba zan yi wani hukunci ko ya daɗi ko kai ya daɗi ko ayaban ko ka ayaban shi zan yi ya ce ya rasu yalla sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsirar da gashi a cikin namiji a yanka shi ya ce mata da ƙananan yara kuma sun zamo fai'i ga musulmi mazala sallallahu ya ce ka yi musu hukunci da irin hukuncin da Allah ya yarda da shi min fauki sabu isa bawa ce haka ko aka ce eh ai ba kisa zani ba malawudi karatu muke yi sai ta zo an fahimta saboda haka shugabanku ku tashi zuwa shugabanku to manzo Allah ya ce da waɗannan shugabanni kai kuma kana jira a ce maka wai sai an ka maka rasi da za a ce maka to ya faɗa wa sayyida Fadima yassa amin yace mata ba za ki yadda ama tardaina an takuni sayyidata lisa'il janna yanzu ba zai gamsar da ke ba a ce kiyama ta yi a ce ke ce shugaban mata ta aljanna gabaki ɗaya Allah ya tsara ya tarwa fuska saboda jin kunya da jin nauyi to kaga ta zama shugaban mata alayhi salam sai zama shugaba da me ta samu shugabancin kasance wata bid'atun minhu sallallahu alaihi wasallam tsoka ce daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka malai ce wa bina'an ala ma sabaqa min al adillati gini akan abin da ya shi suɗe na dalilai alwaridati wanda suka gangaro wanda muka karanta muku dinnan ingantattu nassal fuqaha malaman musulunci suka na kafa nafi ala nadbi siyadati hina yuzkaru ismuhu sharif sallallahu alaihi wasallam cewa an so lokacin da za a faɗi sunan manzo Allah sallallahu madaukaki ka gwama shi da faɗan shugabanci yaro cikin addurrul muhtar da raddul muhtar littafi ne addurrul muhtar wa raddul muhtar muhtar da muhtar wato lu'ulu anya abazza'i da juyar da mai ruɗu ma mulakasu abin da ga abin da yazo ciki nan aka ce wani diba siyadatu an so in za a faɗi sunan manzo da ka ce shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da anna ziyadatu al-ikhbari bil waqi'i huwa aynu suluki al-adabi domin ƙara ba da labari da abin da yake matabbaci shine haƙiƙar haɗewa ladabi dama shugabancin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne tabbatacce to ƙara faɗa ƙara faɗa wannan wato haɗewa hanyar ladabi ne fahuwa abdullu min tarki faɗan cewa annan muhammadu shugabanmu annan muhammadu zaza ya fi ka ki faɗar haka za ka yi salati wannan ramli a shafi ya faɗa a cikin sharhin sa da yau min hajin nau wani ramli ma sun faɗi irin wannan magana saboda haka wasu suna cewa ai an turo wani hadisi manzala ya ce la su sauyi dini fi salati kada ku dinga shugabantar da ni a cikin salati wannan fakazibun ƙarya ne annabi bai faɗa haka ba batilun la asala lahu wannan hadisin ƙarya ne kirkirarre ne bai da asali na ba ta an fahimta to da haka fa qaulul musalli alaihi sallallahu fadar mai salati ga manzo ne ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin zuwa ƙarshe fihi imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam akwai bin umarnin annabi cikin haka haifu haifu allamahu yayin da ya sanar da su fa kale ce qulu qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa fihi ziyaratul ikhbari bil waqi'i bil waqi'i kuma a ciki akwai ƙara bada labari da abin da yake waqi'i matabbaci allazi a'lanahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi fi kauli a cikin fadin sa ana sayyidu waladi adama yawal qiyamati ni shugaban duk dan adam ne ranan alqiyama wala shakka babu kokonto anna zalika huwa ainul adabi allazi huwa afdalu wa akmalu babu kokonto cewa wannan shine hakikan ladabi wanda in kai haka salatin ka zai zama mafifici kuma zai zama mafificika wannan shine hukuncin farko na fardiyatu salat wato farlanta salati ga annabi din sallallahu alaihi wasallam mun ji abin da Imam Shafi yace inda aka farlanta shi dolan dole ne a yi shi a tahiyya ina fata an fahimta a tahiyya imamu shafi ya ce wanda bai yi shi ba sallarsa bai da ita bai da sallah in baka yi salati ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam baka da sallah kamar yadda muka kawo da dalilan su da nasosin an fahimta to akwai kuma sanda salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama wajibi wajibcin salatin annabi Muhammad kenan wanda in an yi dolan ka kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba kai ba to akwai zunubi a kanka na fata an fahimta shine hukunci na biyu shine malai yace as-salatu ala nabi tajibu a kiyaye salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana wajaba yaushe idza zukira ismuhu sharifu duk sanda aka faɗi sunansa madaukaki sallallahu alaihi wasallam ala zakiri wasani wajibi ga kai da ka faɗi sunan na annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya ji ka faɗi sunan wajibin su yi salati an fahimta wasta dallal ulama wa ala wujubi salati idza zukira sallallahu bi umuri malamai suka kafa dalili a wajibcin salati idan aka ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu al'amura awwalan na daya bima wara da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo daga manzo min al'amri al mu'akkad bi zalika daga umarni abin karfafa da haka fa kadara wannan sa'i an anas radiyallahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imam an-nasa'i ya rawaito daga anas Allah karami da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man zikirtu indahu falam yusalli alayya wanda duk aka ambace ni a wajensa bai mu fa man zikirtu inda hu wanda duk aka ambace ni a wajensa falli yusalli alayya to lallai ya mun salati in dai aka faɗi suna na kana nan kaji to ka mun salati an fahimta wannan na ɗaya kenan wasaniyan hadisi na biyu bima ware da miyal wa'ili shadidi hadisin da ya gangaro da narkon azaba mai tsanani liman lam yusalli alaihi idza zukira sallallahu da wanda in an ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam bai masa salati ba to narkon azaba da yazo za a fi iddati za a zalika fi iddatin min al-ahadith as-sabitah hakan ya zo a hadisai cewa tabbatattu fa minha akwai hadisin da yazo bil ibadi wal bu'd wanda ake nuna Allah zai nesanta mutum da rahamarsa akwai wanda ya zo bin ragami Allah ya turmuza hancin mutumin da akwai wanda ya zo bishta ƙa'i mutum ya zama matsiyashi wannan kenan wabil bukuli akwai wanda ya zo da cewa cikakken marowaci ne wannan wabil jafa'i akwai wanda ya zo da cewa wawa ne wanda aka yi haka cikakken wawa kuma ya yi jafa'i da ƙin yi liman da yusalli ala nabi za iza kira ga wanda bai wa annabi sallallahu alaihi ba idan salati ba idan aka ambace shi kai wa annahu yuqdi'u dariqal janna kai akwai lafazin da yazo da cewar wanda yayi wannan ya kuskure wa tafarkin aljanna hanya aljanna ba a ya sauka daga layi ya dama hanya kuma biyu dama daga hanyar aljanna sai ta wuta to wanda duk ya bar salati ga manzo Allah ya kuskure wa tafarkin aljanna kaga ya haula yin wuta kenan Allah ke da haka wannan dukkan abubuwan nan da muka faɗa lafazan nan da muka faɗa sun zo da suke tsautarwa kan a ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai ambatan kai salati kai wanda ka ji an faɗa kai ma kai salati in ba haka ba wayannan abubuwan duk sun zo insha Allah karatun mu na sati ne zuwa zamu tashi kan haka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah insha Allah muna tare da yan uwa masu bin mu online da yan makaranta gaba daya muna gayyata ku maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daren haihuwa wanda muke yi shekara a lungun mu san lungun malam sadauki dala insha Allah za mu zauna karfe tara zuwa wayewar gari abinda za mu karanta za mu karanta kasa isin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato irin darajojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su a gurin Allah shine karatun da za mu insha Allah tabaraka wa ta'ala a wannan shekarar Allah ya mana katari Allah ya mana tawfiki alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah